بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو لا ربا بوكوي غوتن جمادى الثاني إجراتنا لدبولة لهولة أربعين دبير wanda ya dace da 20 ga watan sha biyu miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a cikin littafin ashifa tarihi uƙuƙin mustapha na alƙabi iyad muna cikin wa amma adluhu sallallahu alaihi wasallam ko mun yi darasi ɗaya a cikin fasalin اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا زام تاشي آ وسأل هرقل يوا وقال الندر بن الحارث الندر بن الحارث يا فدي لقريش قريشاوا yake ce musu ƙarƙa na Muhammadun fikun gulaman hadasan. shi wannan nadar ɗin fa ba musulmi ba ne an kashe shi ma yana kafiri ne amma yake faɗin magana na adalci ya ce wannan bawan Allah fa Muhammad ya kasance a cikin ku da can gulaman yaro ne hadasan matashi a lokacin da yake wannan yaro matashi ɗin ardakum ya zamo shi ne mafi yardan ku ba wanda kuka fi yarda fiye da shi fikum a cikin ku wa asdaqukum hadithan kuma shine mafi gaskiyan ku wajen magana gaba ɗayan ku kowa ya tabbatar da cewa ba wanda ya fi shi gaskiya wa azamukum amanatan kuma shine mafi girman amana duk cikin ku kowa ya san ba wanda ya kai shi amana dan mutum in bai yarda da kanshi ma yana ganin zai taba abin shi in ya kai marto abin ba zai tabu ba yana nan hatta idza ra'aytum fi sudghayya fi sudghayhi shayba yace har sai kun ga furfura a kai kai niyarsa wa ja'akum bima ja'akum bihi ya zo muku da abin da ya zo muku da shi sannan kultum sairun ku ce wai mai sihiri ne la ya ce a wallahi ma huwa bisari ya ce wallahi shi kan ba mai sihiri ba ne kaga wannan kamar maki yake ne yake tabbatar da ainihin wannan maganganu ga manzon Allah wanda dama ai ana karban ainihin taskiya idan maki ya zo yi taskiyar mutum na alkhairi saboda babu tuhuma a ciki wabil hadisi ya zo a cikin hadisi anu daga gare shi ya ce malama sad ya duhu hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sha da bai taba shafa yadda imra'atin hannun wata mace ba kaddu da dai la yamliku riqaha da bai mallaki ani wuyayenta ba in dai ba matarsa ba ba baiwarsa da yake sadaka da ita ba wata mace daban bare manzon Allah bai taba taba hannunta ba wa bi hadisi aliyin ya zo a cikin hadisin sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu fi wasfi cikin sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi yace asdaqun nasi lahjatan manzon Allah shine mafi gaskiyar mutane wajen kwadan harshe wa galibin sai kuma ya faɗi a cikin ingantaccen hadisi yace wai haka a cikin ingantaccen hadisi manzon Allah yake cewa wancan tsinannen wanda yake cewa wannan rabon ba ai adalci a ciki ba annabi yake cewa wai haka kai canka faman yi adil in lam adil wa za ka samu yi adalci in ban yi adalci ba khibta wa khasirta a wani ruwayan wanda malamai suna gani ya fi kyau khibta nan ya ce khibta wa khasirtu ko to khibta wa khasirta ka taɓe kai asara in lam adil in dai ban yi adalci ba dan duk duniya ba za ka saki ba za ka taɓa samun wanda zai maka adalci ba in dai ban yi adalci a wannan rabon ba ka taɓe kai asara قالت Aisha. sai da Aisha ta ce radiyallahu anha ta ce ma kuyira rasulullah ba taɓa ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi fi amraini a cikin al'amura guda biyu ba illa tara aisarahuma sai ya zaɓi mafi sauƙin su musamman ma abin da ya shafi al'umma manzon Allah zai zaɓi mafi sauƙi malam yakun isman matukar dai abin bai zamo zinubi ba fa in kana isman idan ku abin ya zamo zunubi to kaga kana abu adan nasu minhu manzo Allah shine mafi nesantan mutane minhu daga zunubi din kaga diddai yana nuna ma irin kamewa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa nesantan zunubi qala abul abbas al mubarrid abul abbas al mubarrid yace qasama kisra ayyamahu sarki kisra ya raba kwanakin shi faqala haka ne faƙala faƙala ko faƙala sai ya ce yasluhu yawmar rihi linnaumi kisra ya raba kwanakin zamaninsa ya ce ranar da ake iska mai daɗi wannan ranar ya inganta ga ai bacci a wannan ranar ranar sai ya zama irin wayannan ranakun ranar da aka zaɓa don ai bacci ne wa yawmul gaimi ranar da ake limshi kuma ranar da ba rana ana cikin limshi wannan kuma ya ce ya inganta lissaidi ga farauta rana ne wanda za a je a yi farauta a more wa yawmul madari ranar ruwan sama kuma ya ware shi lishurbi domin shaye-shaye wallawi da ainihin wasa irin garayu da kaɗe-kaɗe da sauransu wa yawmul shamsi ranar rana kuma ran da rana ta buɗe shi kuma lil hawaiji dan a fita aje a yi garan ba a yi bukatu na duk abin da ake bukata na waje aje a yi kewaya a dawo to shi kisra ya raba kwanakin shi zuwa wa'annan ainihin rabe-rabe guda hudu qala ibn khalawayhi ibn khalawayhi yace ma kana arafahum bi siyasati dunyahum yace mamakin abin da ya kasance ya sanar da su da siyasan duniyan su wannan sun wato abin da ya shafi siyasa na duniya su ne ainihin kamar mafiya sani sun san siyasan duniya da zamantakewa kamar yadda Allah ya ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun su dai sun san zahiri na rayuwar duniya wa hum amma su ghafiluna rabkananu ne anil akhirati ainihin lamarin lahira walakin sai dai nabiyuna annabi musallallahu alaihi wasallam shi kuma jazza'a naharahu ya kasa yininsa salasatan salasata ajza'in kashi uku juz'an lillahi kashi ɗaya ya bar shi ga Allah zai bauta wa Allah a ciki wa juz'an li alihi kashi ɗaya kuma ya bar wa iyalan shi wa juz'an li nafsihi kashi ɗaya kuma ya bar wa kanshi zai yi abin da ya shafi ainihin bukatun shi summa sannan jazza'a juz'ahu sai ya raba ainihin juz'in da ya bar wa kanshi din bainahu wa bainan nasi tsakanin shi da mutane fa kana yasta'inu bil khassati anil amma haba alal amma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman taimakon keɓantattu na kusa da na jiki jikin shi alal ammati a bisa gamewan jama'a gaba ɗaya waya kulu yana cewa abligu hajata man la yasabiu iblagi ku isar da bukatun duk wanda bayi da ikon ya isar da bukatarsa zuwa gare ni kaga a cikin mutane akwai na jiki wanda duk wani abu za su iya zuwa sai bayani akwai kuma wanda yake ainihin na nesa to na nesa ba mamaki yana da bukata amma ba zai iya isar da bukatar ba manzo Allah ya ce to ku isar da bukatan duk wanda ba zai iya isar da bukata zuwa gare ni ba fa innahu domin cewa shi yadda lamarin yake man ablaga hajata man la yastati'u iblagaha duk mutumin da ya isar da wata bukata na wanda ba shi da ikon isar da ita amanahu Allah yawmal fazil akbari Allah zai amintar da shi ranar razani mafi girma kaga wannan kamar sakamako kenan manzo Allah ya bayar na duk mutumin da yake da iko wanda zai iya sadar da wata bukata na wani kaskantacce wanda ba zai iya kai bukatan shi inda za biya mar ba to in ka dauka ka isar mar to ga sakamakon ka kai ma na abin da Allah zai baka kaga didde wannan yana nuna ainihin makarimul akhlaqi da kuma zamantakewa kyakkyawa da yadda ainihin kowa zai zamo ana yi da shi wa anil hasan an ruwaito daga sayyidina hasan radiyallahu ta'ala anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da yake an ce alhasan alal itlaqi suna cewa hasan albasri ne la ya'khudhu ahadan bi gharfi ahadin haka ne ko bi ƙarfi ahadin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kama wani da laifin wani duk wanda yayi laifi abin yana tsayawa a kan shi ne in ma za a kama shi da laifin duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai laifin abin da ya shafe shi ne shi ahuwa yake yi to duk da haka kowane irin laifi ne annabi ba zai kama wani da laifin wani ba kamar yadda aya ma ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra wala yusaddiqu ahadan ala ahadin kuma manzo Allah baya gaskata wani akan wani ka kawo gulma ko ka kawo saran wani annabi ya ce shi kenan ya karbi magana a matsayinka an gaskata ka baya yin wannan in abin neman shaida ne a nemi shaida abu diddigi a tabbatar idan wannan tabbacin ya tabbata sannan in ma na gaskatawa ne a gaskata wa zakara abu ja'farin at-tabari abu ja'farin at-tabari ya ambata an ali daga sayyidina ali radiyallahu anhu anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به ban taɓa yin niyya na himmatu da wani abu daga abin da ainihin ah, ma'abuta jahiliya suke aikatawa irin ɗabi'u na jahiliya ban taɓa himmatuwa da in yi wani abu na irin nasu ainihin ɗabi'un ko kasiransu na zamanin su ba ya amalu na biyu da suke aiwatar da shi gaira marraitani sai so biyu tun a zamanin daɗin ma tun muna yara har muka taso manzo Allah ya ce ban taɓa sha'awan in aikata wani abu na ainihin lokacin jahiliya da ake ba sai so biyu kullu zalika yahulu Allahu baini wa baina ma uridu min zalika yace duka biyun kuma Allah yana tsare tsakanina da abin da nake nufi min zalika daga wannan summa sannan ma hammamtu bi su'in ban ƙara himmatuwa in yi niyyar wani mummunan abu ba hatta akramani Allahu bi risalatihi har Allah ya karrama ni da manzancin shi kaga wannan fa yana maganan kafin manzanci ne tun kan manzanci yace ban taɓa niyyar ma in aikata wani mummunan abu irin na zamanin jahiliya ba sai so biyu kuma biyun ma duk Allah ya kare ni to ga nan abubuwan qultu wata rana lailatan wani dare sai na ce li gulamin ga wani yaro da kaniyar amai yake kiwo tare da ni dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yaro yana ainihin kiwon dabbobi ne ana biyan shi lada to shine yace da ni da wani yaro muna kiwo sai na ce masa law law absarta li ghanami da zaka kula min da awaki na hatta adkula makkata har in shiga garin makka fa asmuru biya ni ma in je in yi hira a ciki kama yasmuru shababu kama yanda samari suke hira mana shikenan fakarajtu lizalika yaron sai yadda zai kula min sai na fita domin in je ni ma in shiga gari in yi hira kamar yadda samari suke hira hatta jitu awwala darin har dai da na fito na zo sai da na zo gida na farko min makka daga makka gidan da zaka fara samun ka shigo garin makka samitu azfan sai na ji wani diri biddufufi na kaɗe kaɗe wal mazamiri da bushe bushe na ji ana ainihin biki li ursi babihim na angwancin wani sashi daga cikin mutanen makka kawai ina zuwa na jiddiri na kaɗe-kaɗe da rere ana ainihin kaɗe-kaɗe ana bushe-bushe fajalastu sai na zauna anzuru ina kallo wai na zauna dan in yi kallo fadriba ala uzni kaga yazo da fa na zauna wai dan in yi kallo kaga wannan anzurun ba wai ya kure ido sai da ya gama kallon sannan ba a'a yace na zauna zan yi kallon kawai fadriba ala uzni sai aka yi bugu bisa kunne na naji dib kawai fanimtu sai nayi bacci fa ma ai kazani illa musu shamsi ba abin da ya tashe ni sai shafan rana kaga duk ainihin abin da aka ce na picnic ne ko na irin abubuwa dai na dare da ake yi ai in gari ya waye har rana ta fito an tabbatar da an gama komai ba za ka ƙara ganin komai a wannan gurin ba shikenan kawai zafin rana shi ya tashe ni warajatu shikenan sai na koma wa lam aqdi shay an ban hukunta komai ba kaga anan zai nuna ma wancan anzurun ba wai ya zauna yayi kallo bane yace sai na koma ban hukunta ban hukunta komai ba ban ga komai ba summa arani marratan ukura sannan irin haka ya taba bujiro min so wani marra daban mislu zalika kwatankwacin wannan shi yasa yace ainihin marrataini so biyu ba to irin wannan ya sake bujiro min wani marra daban summa lam ahimma ba'da zalika bi su'in sannan bayan wannan da ya bujiro min sai kuma irin haka ya sake faruwa ne bacci ban farka ba sai zafin rana to ban sake ainihin himmatuwa da wani mummunan abu ba da zalika bayan wannan har Allah ya bani manzanci alhamdulillah